السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkan mu da sake haduwa a cikin wannan yini mai albarka na wato ainihin litinin sha bakwai kenan ko sha shida sha takwas ga watan ainihin biyar watan jima'a da al'ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya daidai da sha biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu a lissafin bature ci gaba da karatunmu na littafin kashfu shubuhat wallafa ta babban malami shekul islam muhammadu bin abdul wahab rahmatullahi ta'ala alaihi wannan zai zama karatu na 28 kenan ko da tara 29 za mu tashi inda malam yake cewa wa lahum shubhatun ukhra can cikin matini na'am بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى وكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا
akwai sauran Hmm? Eh, ba da amsa mu.
والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكما يستغيث الإنسان بصاحبه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق ونحن أنكرنا استغاثة العبادة عبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف وهذا جائز في الدنيا والآخرة أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادع الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره بل أنكر السلف على من قصد دع من قصد دعاء الله عند قبره فكيف فكيف دعاؤه بنفسه صلى الله عليه وسلم
Na'am, Mala ya ce walahum shubuhatun ukhra. Wato, Mala ya gama bayani akan waccan shubuha da suka kawo na cewa a lokacin da Usama ya kashe wannan mutumin wanda yake da kafiri yana yakar musulmi. Da ya ga su Usama sun yi kanshi sai ce la ilaha illallah. Usama ya ce wannan munafunci ne sai kashe shi. aka zo gurin annabi sallallahu alaihi sallama annabi sallallahu alaihi sallama ya mawa usama inkarin kashe shi bayan ya faɗi kalmar shahada to sumalin ya kawo bayanai na amsoshi a kansu tunda su suna so su fake da wannan cewa duk wanda ya faɗi kalmar shahada to shi kenan ma'asumud dami wal mali ne yana na a matsayin shi na musulmi sai kawo cewa wancan majhulul hali ne in ya faɗi kalmar shahada ana karɓa amma wanda ya kasance yana cikin musuluncin sai ya bujiro da wasu abubuwa da ke warware musuluncin shi wannan hukuncin shi daban an ba su amsa kan wannan to sai ce suna da wata shubuha ta daban wa hiya ma zakara annabiyyu sallallahu alaihi wasallama anna an-nasa yawmal qiyamati yastaghithuna bi adama thumma bi nuhin thumma bi ibrahima thumma bi musa thumma bi isa ai mutane ranar alkiyama za su nemi agaji daga annabi adam cewa ya yi magana a yi hisabi annabi adam ya kawo uzuri kuran da za mu ji su tafi gurin annabi nuh shi ma ya tura su gurin annabi ibrahim shi ma ya kawo uzuri tura su gurin annabi musa ma ya kawo uzuri tura su gurin annabi isa duk da bai kawo wani uzuri ba shi annabi isa alaihi salam sai ya ainihin wato a ce su tafi gurin manzo sallallahu alaihi wasallam nan ya ce kulluhum fa kulluhum ya'taziruna alhamdulillah dukkan su dukum rasul hibalakum za su dinga kawo uzuri na wato ainihin abin da zai hana su zuwa gurin Allah tabaraka wa ta'ala ko su nemi aimawa mutane hisabi hatta yantahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har sai sun tike zuwa ga annabi salawatullahi wasalamuhu alaihi a ranar shine wanda zai yi wannan ceto din qalu sai suka ce fa hadha yadullu ala anna al-istighathata bi ghairi llahi laysat shirka sai wannan ai yana nuna cewa in istighatha da wani Allah neman taimakon wani Allah ai ba shirka bane to fal jawabu an naqula amsa anan a shine sai a ce sai mu ce musu subhana man tubi'a man taba'a ala qulubi a'da'ihi sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya shafe zukatan makiyan shi da inda ba sa bambance al'amura kwata-kwata domin wanda ya mai da babi biyu ya narke su gurin daya ya narke su a guri daya zai yi bakin kuskure man ja'alal babaini baban wahida فإنه أخطأ خطأ بينا كما يقال فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها neman agaji daga halitta a cikin abin da yana iya aikata shi wannan ba mu inkarin shi za ka ɗauki kaya ka ce da Allah zo agaza mu ka tallaba mu in ɗauke su kaga zai iya agaza maka kuma in yi hakan ma ya yi sadaka وفي وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة هذه استغاثة ودتك بمذمومة با كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه sai wanda yake daga cikin kabilar annabi Musa lokacin da ya tadda mutane biyu suna faɗa هذا من شيعتي وهذا من عدوي wanda yana cikin dangin shi banu isra'il yana cikin dangin makiyan shi kibbawa dangin su fir'auna to sai wanda yake daga cikin banu isra'ila ce mawa annabi musa ya nemi agajin annabi musa ce ka zo ka dafa min mutumin nan yana azabtar da ni yaƙi ya rabu da ni to kaga wannan istighatha ce wadda take ba ta haramun ba wa kama yastaghithu al-insanu bi sahibihi fil harbi wa ghayriha kamar yadda mutum zai iya neman taimakon ɗan uwan shi a cikin yaƙi ko wani abu makamancin haka ce wannan kafurin ya mun taurin kai zo mi tara tara mu kashe shi kuma yadda a yaƙin uhud nabi sallallahu alaihi wasallama ya ga ummu imara ko ammara tana rikici da wani kafiri Allah ji kanta da gafara har ya kada ta ƙasa sai annabi ya kalli ɗaya daga cikin ƴaƴanta biyu da suka je yaƙin ce ku je ku agaza ma wa ummu amara to kun ga wannan a wato ainihin istighatha ce wadda take ba ta haramun ba afuwan kaɗan na'am ina fata an gane to da ka sai ya ce min al-ashiya allati yaqdiru alaiha al-makhluq daga cikin abubuwan da dan adam zai iya yin su wannan babu laifi wa nahnu ankarna istighathata al-ibada allati yaf'aluna wannan mu dai mun yi inkari ne akan istighatha ta ibada wato abin da ba a nema daga gurin kowa sai gurin Allah ka neman kwakwalwarka ta buɗe ai ba za ka roƙi wani ba sai ubangiji mace na neman haihuwa wanda za ta roƙa sai ubangiji in magani ne wannan daban shi sababi ne amma kai tsaye ta ɗauka shi ne musabbibi shi wannan shehin hayyan kana au mayyita da wannan haramun ne an fahimci wannan ko to shine aka hana allati yaf'alunaha inda quburil awliya'i aw fi ghaibatihim fil ashiya'i allati la yaqdiru 'alayha illa Allah istighatha ta ibada da suke yi a gurin kaburburan waliyansu waliyan ma kila ba na kirki ba ko kuma lokacin da waliyan ba sa gurin cikin al'amuran da babu mai iya yi sai Allah tun ya tuntube ya ce shehu shehun baya nan yana can yana girban abin da ya shuka a kabari kaka ya tuntube ka kira sunan shi sai idza thabata zalika falistighathatu bil anbiya yawm al qiyamati yuriduna minhum an yad'u Allah an yad'u Allah an yuhasiba an-nasa hatta yastariha ahlul jannati min kurabil mawqifi to idan hakan ya tabbata muka fahimce shi kenan neman agajin da ake da annabawa ranar alkiyama ana nema daga gare su ne an yad'ullaha akwai wawo akwai alif da alamatul jama'a yad'u su roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya ma mutane hisabi har ya zamanto an huta ‘yan aljanna sun shiga aljanna hatta ya sariha ahlul jannati min kurabil mawqifi daga abubuwan da suke na bakin ciki da damuwa na tsayuwar filin alkiyama wa hadha ja'izun fi dunya wal akhirah duniya da lahira iya halatta wannan abinda mutum yana raye kuma yana da matsayin da zai iya magana a ce da Allah yi magana a yi kaza istishfa da wanda ya kasance wato ainihin zai iya magana wannan ya halatta an ya ati inda rajulin salihin fi hatta yujalisaka hayyin yujalisuka wa yasma'u kalamaka kaje gurin mutum wanda yake mutumin kirki ne wanda ya kasance yana zama da kai yana jin maganarka wa taqulu lahu ud'u Allah li roƙa min Allah ina babu laifi ko da ma buƙatar gurin wani ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ablighu hajata man la yastati'u iblagha hajatihi faman balagha sultanan hajata man la yablighu man la yastati'u iblagha hajatihi thabbata Allahu qadamayhi 'ala as-sirat yawm al-qiyamati yawma tazillu al-aqdam ku isar da buƙatar wanda ba zai iya kai buƙatar shi gurin shugaba ba yana da wata buƙata amma ba za a bar shi ya shiga ba sai kuma kana da matsayin da za a yi maka ifsahi ka shiga gurin shi to sai ka kai kukan wancan duk wanda ya kai kukan wani wanda ba zai iya kai kuka gurin shugaba ba to Allah zai tabbatar da diga digin shi ranar alkiyama zai tsallake sirati ranar da wasu kafafuwan za su dinga zamewa suna fadawa wuta kaga nan ma istighatha ce wadda take mumkina an gane wannan ko to ballantana kuma ya zamanto gurin Allah za a roƙa to addu'an mutumin kirki ana yin tawassuli da ita aikin shi ne ba shi karan kanshi ba kama kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu fi hayati na roƙon shi lokacin yana raye ukasha yace ud'u Allah an yaj'alani minhu ko ba haka ba nabi yace anta minhu wa amma ba'da mautihi fa hasha wa kalla bayan mutuwar annabi sallallahu bayan wafatin shi bi abi huwa wa ummi na Allah ya tsare shi ne hasha wa kalla ba zai yiwu ba ka taɓa samun wani sahabi ya yi nemi agaji da annabi sallallahu alaihi wasallam ba suna yin hujja a matsalar tawassuli da asar nasir na umar lokacin da suka je istighatha ya ce ya Allah muna neman ka shayar da mu ruwa sai lafazin ya zo bi nabiyyika inda ma'anar shi bi du'a'i nabiyyika an gane ko domin dilala ta iqtirani da kuma dilala ta ainihin wato mahal ta nuna addu'a ake nufi ce lokacin annabi na raye in yi addu'a sai ka shayar da yanzu annabinka baya raye to ga ammin annabinka inda da gangar jiki suke nufi abbasu da ba addu'a zai yi ba kawai sai ya ce a to shi kenan ku je za a yi ruwa yanda shehunan ɗariko suke yi to amma me yayi sai ya wuce gaba ya daga hannu ya musu limanci a sallar roƙon ruwa ya roƙi Allah ya roƙi Allah sai aka yi ruwa wanda yana nuna zamanin annabi shi ma addu'a yake kuma shi ne abin da aka ruwaito daga gare shi kenan nan tawassuli ne da addu'ar mutumin kirki ba wai da zatin mutumin kirki ba an fahimci wannan ko to da haka wannan ba laifi ba ne ba tawassuli da addu'ar mutumin kirki to amma bayan mutuwar shi ba zai yiwu ba domin inda a ce da gangar jikin annabi ne suke neman istifka'i ai ko bayan rasuwar shi da wannan fa'ida ba za ta gushe ba sai su ce dan annabi ai mana kaza ko to amma sai ce an mun annabin ka dan shine yake da damar da zai yi addu'a domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam in sun yi magana ba jin su zai yi ba sai dai in salati suka yi mai ko sallama wanda ya ma annabi sallama ko ya mai salati akwai mala'ikun da ke ɗauko rahoto su kai mishi amma sauran maganganu wannan ba a sanar da mu ba an fahimci wannan ko wa na'am sa'aluhu zalika inda qabrihi annahum wa kalla annahum sa'aluhu zalika inda qabrihi ba zai yiwu ba a ce sun roki annabi haka a gurin kabarin shi bal ankara salafu على من قصد دعاء الله عند قبره بل سلف sun yi inkari ga wanda ya zo zai yi addu'a jikin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah fa zai roƙa amma in ya zo ya fuskanci kabarin al-Imam Malik inkari yake fa kaifa du'a'uhu bi nafsihi sallallahu alaihi wasallam to ta yaya kuma a ce ya roƙi annabin a karan kanshi kaga ba za su bari ba wancan sun hana addu'a a jikin kabarin annabi sallallahu mutum ya fuskanci kabarin saddan lissari'a an gane to shi kuma wannan sulbul ma zunubin ne mutum ya roƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tayyib to ga hadisin can da malam ya ishara zuwa gare shi za mu tafi a dan gurguje saboda lokaci hadisin can da ya ce wato ainihin mutane suna neman agaji da addu'ar annabawa ranar gobe alkiyama a kan su samu sassauci. To, raitan a ƙasa sai ya ce rawar imamu Ahmadu wal Bukhari wa Musulmi wa Musulmin wa Tirmidhiyu. Al'imamu Ahmad ya fitar da hadisi 9,623, al'imamu Bukhari 4,435 da Musulmi 194 da Tirmidhi 2,434. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ياتي أنا سيد الناس يوم القيامة نيني شو قبا متانيرا نقوبا القيامة أما كافنا حديثا كون يتكين بخاري دا مسلم آه وانا أبني وانا مو ينزو سيمو سنتي دان زراع أكا كواما النبي أقويا wato kafar gaba ta akuya daga gwiwa zuwa ƙasa to abinda annabi ya fi so kenan cikin nama kai in hanta ka fi so shi wannan kai ka fi so amma annabi ba hanta ya fi so ina fata an gani to don haka da aka kawo mai kafan nan sai ya yaga haka da ya yage ta nahasa nahasata shi ne sai ya yi nahasu ba shi ne ka sa baki ka yakun da suke inkarin haka to bai haramta ba sagan dole sai dai a yanka ka dinga ɗauka guntu-guntu kana ci amma in akwai wadata aka sai a yi mushi a jiza a yi mawa nama a ba ka ɗauki inda ka ga dama kai ta yaga daga annabi ya yaga haka sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai ya ce ana sayyidun nasi yau malkiyama kaga mu ne sai a ce mutum ya yi santi gane ko to annabi sallallahu alaihi wasallam ba aka ce yayi santi ba iko ce ni ne shugaban mutane ranar alkiyama wa hal tadruna mimma zalika ko kun san dalilin da zai sa hakan ya faru sai ce yajma'u Allahu al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin Allah zai tattara ɗan farko da na ƙarshe a wata farfajiya guda yusmi'uhum ad-da'i wanda yake mai kira zai yi kira ya jiyar da su wa yanfudul basara kuma wannan sautin nashi zai shiga cikin kunnuwa abinda mai kira zai yi kira a zai shiga cikin kunnuwansu kowa da kowa wato ainihin zai ji wannan sautin na ainihin mala'ika da da zai yi kira ranar gobe alkiyama kamar yadda wato ainihin aka ruwaito wannan ta fuskoki daban-daban a mai kira zai yi kira ya ku kasusuwa da kuka rurrufe ya ku naman jiki da ya zagonye duk ku haɗu ku tattaru sai kowa ya fito daga cikin kabari ma'ana wa tadnu shamsu minhum kuma rana za ta yi dab da mutane fa yablughu an-nasa min al-ghammi wal-karbi ma la yutiquna wato tsabar damuwa da bakin ciki zai kai ma mutane matakin da ba za su iya jurewa ba wala yahtamiluna ba za su iya hammalewa ba fa yaqulu ba'du an-nasi li ba'd sai wasu mutane su ce ma wa sashin su su ce ma sashi ala tarawna ma qad balagakum shin ba ku ga abin da ya kai muku matuƙa ba ala tanzuruna man yashfa'u lakum ba za ku nemo wanda zai muku ceto ba ana wanda zai je shiga gaba ya yi magana to wancan kalmar wata dinu shamsu minhum a ƙarin wato ainihin minhum ɗin nan haka ya zo cikin cikin wato ainihin tirmidhi da lafazin minhum akwai ruwa da bata zo da ainihin minhum ba to sai nan da yace ala tarawna ma qad balagakum a wadda ita ma aka to cikin tirmidhi da ala tarawna ma qad balagakum da muslim a cikin bukhari ya zo kawai a ألا تنظرون من يشفع لكم فيقول بعض الناس لبعض sai mutane sashi su ce ma sashi utu adama ku tafi gurin adam fa ya atuna adama sai su je gurin annabi adam fa ya kuluna su ce ya adamu anta abuna ce ya kai annabi adam a kai kai ne babanmu anta abul bashar kai ne shugabanmu mutane baban mutane gaba ɗaya kalmar anta abuna ƙarin ba shi a cikin asulul hadith kawai ya zo ya adamu anta abul bashar an fahimci wannan sai da ko ta riwaya ta bukhari da ya zo fayakulu ba'adun nasi li ba'adun abukum adam fayatuna adama fayakuluna ya adamu anta abul bashar daga babu dai lafazin anta abuna babu shi a sahihaini ko cikin sunan babu shi cikin masani biyu sauransu khalaqaka Allahu bi yadihi wa nafakha fika min ruhihi Allah ya halice ka da hannun shi kuma ya busa maka rai daga cikin ran shi wanda yake halittar halittu da shi wannan yayi idafa ce ta tashrifi min ruhihi daga ruhin shi da yake halitta da shi amma sai ya maka wata kala halitta ta girmamawa da darajawa ala tara ma qad balagana shin baka ganin halin da muke ciki ina ne wa nafakha fika min ruhi amara al malaikata fasajadu laka ya umarci mala'iku su ma sujada ishfa' lana ila rabbika kai mana ceto gurin ubangijinka ala tara ma nahnu fihi ashe baka ga halin da muke ciki ba ala tara ma qad balagana ashe baka ga abin da yake halin da muke ciki ba yani ma balagana min alhal fa yaqulu lahum adam inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithla ce lallai ubangiji na yau dai yayi wani kalan fushi wanda bai taba yin irin wannan fushin ba kafin wannan rana walan yaghdaba ba'dahu mithla kuma bayan wannan rana ba zai ƙara yin fushi irin wannan ba kalmar kad a nan gurin ta zo ne cikin bukhari da tirmidhi da ahmad amma ba ta zo cikin muslim ba anan kad wato ainihin ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithla walan yaghdaba ba'dahu mithla wa innahu nahani 'an ash-shajara nabi adam zai kawo uzurin shi lallai ubangiji na ya hana ni cin wato wannan itaciya ko samara ta ice din inda ya ce mashi uskun anta wa zawjuka aljannata fa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalim kaga an ce kakka kusanci abu kaga fiya ma yake da a ce karka yi shi ko wala taqrabu zina wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan mubalaga ce na gurin hani an kai matuƙa gurin hana ka kan mace marowaciya ta buɗe kifi za ta ci ta ce to wanda ya ji kanshi Allah ya isa kaga in kama yi tunanin za a baka kai Haifan ta ce in ka ji ƙanshi Allah ya isa ka san eh ka fidda rai kawai to ya hana ni cin wannan ice fa asaituhu sai na saba mushi kaga cewa fa asaituhu na saba mushi duk da shedan ne ya zuga shi wannan ke nuna idan ka saba ma Allah lalle kai laifi ko da shedan ne ya sa ka ai zai barranta ranar gobe alkiyama daga kanka ka sani kaga bai ce shedan ya zuga ni ba na saba mushi yace fa asaituhu na saba ma Allah subhanahu wataala a akan wannan umarni da ya mini nafsi nafsi a ina ta kaina ina ta kaina ya kawo shi so uku ko nafsi nafsi nafsi haka yake cikin wato ainihin sahihul bukhari ya zo a cikin muslim so biyu nafsi nafsi bukhari da tirmidhi so uku cikin ahmad ya zo so hudu nafsi nafsi nafsi nafsi an fahimci wannan ko ina ta kaina ina ta kaina izhabu ila ghairi ku tafi gurin wani na izhabu ila nuhi sai musu irshadi ku je gurin annabi nuh wannan ke nuna in za ka yi ma ɗalibi irshadi ya je karatu ka ayyana in kai yayi tambaya baka sani ba kawai ka ce je ka tambayi wani kila zai tambayi dan bid'a ce je ka tambayi wani sai ka faɗi wanda ka yarda da amana shi da ilimin shi tafi gurin Nuh fayatuna Nuhan zo gurin annabi Nuh fayakuluna su ce anta awwalur rusuli ila ahli al-ard kane farkon manzanni zuwa ga mutan kasa cikin annabawa annabi Adam annabi Idris sun riga annabi Nuh amma manzo dai wanda aka ba shi littafi to daga kan annabi Nuh ne aka fara domin kafin annabi Nuh mutane dukan su musulmai ne sai dai zunubai ana yin zunubai Qabil kamar da ake cewa ya kashe dan uwan shi Habila ko واتل عليهم نبأ بني نوح إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر an samu zunubai amma shirka dai wanda ibnu abbasin radiyallahu ta'ala anhu Allah yake faɗa ta riwaya ta zo ma marfu'a cewa sai da aka yi karni goma shekara dubu ba ba a haɗa Allah da wani gurin bauta ba sai dab da aiko annabi nuhu ne da mutanen shi suka fara bautar gumaka to sai ya zama an buƙatu dole a aiko manzo da zai mai da mutane kan addini hanifi ce to kai ne farkon manzanni zuwa ga mutan ƙasa wasammaka Allahu abdan shakura Allah ta'ala ya ambace ka da bawa wanda yake mai yawan godiya ga Allah cikin suratul isra'i ko subhanallazi asra bi 'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليريه من آيات لنريه من آياتنا إنه كان سميعا بصيرا إيه؟ نجيبها آية تقبل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا إنه كان عبدا شكورا بابركم إسرائيل eh cikin safa ne ku ta farko yawa wa ataina musa alkitaba wa ja'alnahu hudan li bani isra'ila la tattakhidhu min duni wakila dhurriyyata man hamalna ma'a nuhin innahu kana 'abdan shakura to Allah ya ambace shi bawa mai yawan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala dan haka ishfa' lana ila rabbika ka nema mana ceto zuwa ga ubangijinka ala tara ma nahnu fihi ala tara ma qad balagana wadih ko fa yaqulu lahum nuh inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadba lalle ubangiji na yau yayi wani fushi lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu wa innahu qad kanat li da'watun da'awtu biha ala qaumi wa hakika ina da wata addu'a wadda na yi mawa mutane na bakar addu'a addu'awa idan ta yi ta'addi da ala ana addu'a ta azaba na mawa mutane na addu'a ta ainihin wato azaba da ya ce mi rabbi la tazar alal ardu min alkafirina da yara idan yana da uzuri shi ma annabi adam yana da uzuri da Allah ya yafe mu shi ko wata ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu wa asa adamu rabbahu فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى shi ma annabi nuh alaihi salam da ya roƙi Allah ya halakar da mutanen shi na farko saboda Allah ya ce mishi ba za su yi imani ba ya nuhu innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu ya'malun agan ce ba za su yi imani ba haka sai ya ce Allah ka halaka su innaka in tadharhum yudillu ibadaka hujjash in ka basu za su batar da sauran wanda suka yi imani wanda suke yan tsiraru riwaya mafi yawa fa an ce mutum 80 ne suka yi imani da shi wasu sun ce hudu wasu sun ce takwas don ka basu za su hallakar da bayinka da suka yi imani sannan wala yalidu illa fajiran kafara in ma sun haihu dai dan banza za su haifa an gane ko a neman gafarar shi kan addu'an da ya maɗan shi ne ko an fahimci wannan wannan shi ai yadda ya fayyace hujjar shi sannan yi addu'a sai Allah ya aiko da azaba to kaga inda a ce Allah subhanahu wa ta'ala bai gamsu ba ai da sai ya ce mishi a'a ba haka bane an fahimci wannan su da haka amma duk da haka su annabawa akwai abin da su a haƙƙinsu idan suka yi saboda matsayinsu a gurin Allah sai su gaba su kyauta ba amma mu an mu muka yi ko kaɗan ko gezu ba mu da wata damuwa ko haufi a kai saboda mun san Allah ta'ala ya mana uzuri a kai an gane wannan ko shi ma ya ce nafsi nafsi nafsi idhabu ila ghairi idhabu ila ibrahim sai tura su zuwa ga annabi ibrahim don haka Allah ta'ala galibi yake jero su daga annabi Nuh zuwa annabi wato ainihin Ibrahim la'ika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min zurriyyati آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن حملنا واجتبينا وممن هدينا واجتبينا أم فهمت أنكم كتفي النبي إبراهيم خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض واتخذ الله إبراهيم خليلا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا فجاء النبوة والخلة تاهب اشفع لنا إلى ربك كجيك سامنا باكي كيمنا تيتو قرم أبنجيجنك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات ناكسن شينا يقريري قداؤكو ناي واتوانيهن قريري قداؤكو أبو حيان تكري وار حديث واتو أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد بن حيان الكوفي wanda ya rasu ɗari da arba'in da uku ko da biyar wato shine ya ruwaito hadisin daga abu zur'a amr ibn jarir daga abu huraira sai ce a walam yadhkur sai sai ainihin wato yace a daidai gurin sai annabi sai sayyiduna annabi ibrahim alaihi salam sai ya ambaci labarin wa'annan kissa karerayin nashi guda uku amma sai ikhtisarin bai ambace su ba da guraren da malamai ke ambata nabi ibrahim yake cewa ya yi ƙarya lokacin da mutanen shi za su tafi gurin bautar gumaka da ce ibrahim shirya mu tafi sai ce inni sakai an gane ko ce inni sakam cikin suratu safat ce musu ba ni da lafiya ya ayat take وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين suka juya suka ce to zauna gida tun da baka da lafiya wani biki suke na babban gunki da ka yi suka tafi ya ce inni saƙi bayan sun tafi ya kakkarya sauran gumaka da suka dawo man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina az-zalimin cikin anbiya ce sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim aka ce kai kai sai ce bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun wannan babban nasu shine ya karya su ku tambaye su in sana magana biyu kenan na uku wanda wannan a hadisi yazo isi mai tsawo cikin muslim lokacin da annabi ibrahim ya yi hijira bayan an jefa shi cikin wutan nan allah ya ce mata kuni bardan wa salaman ala ibrahim to da ya fito yana tare da matar shi na nasara a lokacin mahaifiyar annabi ishaq haka nabi ishaq yana tare da ita sai suka je garin misra fir'aunan wancan lokacin kuma daman fara'inan su da hatsabibai ne da haka sai aka ba shi labarin ga wata kyakkyawan mata ta shigo shi kuma in dai mace mai kyau ta zo sai ya kwace ta sai mai da ta sada kan shi kawai nabi ibrahim ya ce to kin ji kin ji akwai azzalumin sarki a garin nan don haka idan ya tambaye ki kake ce ni mijinki ne ki ce ni dan uwanki aga a matsayin shi na mijinta sai ce ki ce ni dan uwanki ne to yana so ne gurare guda uku wanda duka yana da uzuri can da yace inni saqim ba ni da lafiya ana ban da karsashi da kuzari gurin bautar wani Allah wurin da Abu Muslim al-Khawlani lokacin da Talaihatul Asadi ya ce mushi ya yadda ka yadda ni annabi ne sai ya ce ana asam ba na ji kurma ne magana fa suke yi kaga ai ya ji tambayar to ni ka yadda ni annabi ne ya ce ba na jin ka muhammadin nan na madina ka yadda shi annabi ne ce kwarai kuwa to ni fa yace kurma ne mana wannan kalmar ba zan batta ta shiga kunne na ba har ta shiga zuciyata to shine ni ma inni saqim ai da lafiya ne ake zuwa a yi bauta ko to ban da lafiyar da zan je a bauta ma wannan Allah an gane ku can da yace bal fa'alahu kabiruhum hada ko ya zama at-ta'aliqu bil muhal a rataya abu da abin da ba zai yiwu ba kamar yadda Allah ya faɗa kan kafirai wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat ba za su shiga aljanna ba har sai in raƙumi zai wuce ta bakin allura to sai ce bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yanfiquna wato in suna magana to babban nan shi ya sare su suna magana kaga ba sa magana to kamar wancan ko kuma tauriya ce da hila yayi bal fa'alahu kabiruhum hadha wannan babban nasu sai ke nuna kanshi da babban ɗan yatsa da ƙaramin kuma yana nuna da sabbaban shi yana nuna gunkin amma sai ya tsaya santar shi ka kabiruhum shi ya gaime shi ko kuma ɗan yatsan nashi bal fa'alahu kabiruhum hadha yatsan shi ai yafi gunki suka ce tauriya ce can kuma da yace ki ce ni dan uwanki ne dan uwanta a musulunci tunda ita ma musulma ce kuma koma qabla hadha wa ba'dahu a halin rinsi zaka iya yin ƙarya dan ka kwaci kanka darura a daruratu tubihul mahdura to amma sai yake ganin inda kawai ya fayyace babu wani tauriya babu wani da ya fiye mushi ko me zai faru ya faru man amma me yasa ya makale in kai ne in kai akwai lokacin da ma idan baka yi tauriyan ba zaka shiga cikin laifi to amma in annabi ne shi ya san da cewa da'awar fa sai Allah ya isar da ita kuma sai Allah ya tsare shi a gare ko kai kuma baka da wannan tabbas baka da wannan tabbacin dan kai in an halaka ka wannan ka zai yada addini su da haka sai yake ganin kamar laifi ne nafsi nafsi nafsi wannan akwai maganganu na malamai wallahu a'lam sai idhabu ila ghairi ku tafi gurin wani na idhabu ila Musa fa ya'tuna Musa fa yaquluna ya Musa anta rasulullahi faddalaka Allah bi risalatihi wa bi kalamihi ala an-nas Allah ya fifita ka da ainihin wato manzancin da ya baka da kuma maganar da ya yi da kai ya fifita ka akan sauran mutane akan sauran mutane waɗanda suka kasance kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka ake kiran shi kalimun rahman Allah ta'ala ya ce mishi ya Musa inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kun min ash-shakirin اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها كما حقيقة أنا كشي وتري لم لم أؤمر ولم أؤمر بقتلها wadda ba umarce da kashe ta ba shine wannan bakirtan da ya kashe amma kuma ya nemi gafara Allah التي فغفر له وتؤنهم دين نوشيش فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي ربي اغفر لي فغفر له ubangiji ka gafarta mu Allah ya gafarta mishi nan take amma duk da haka har yanzu dai yana tsoron ya je gaban Allah da wannan kuskure nafsi nafsi nafsi idhabu ila ghairi idhabu ila Isa فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كين منزن الله تعالى دا كلمة شدة الله يجيفا ونانا مريم تهنير أي كم ملائكة جبريل jefa wannan kalma ta kun fa yakunu zuwa ga nana maryam wa ruhun minhu kuma kai wani ruhi ne daga Allah daga cikin rayukan da Allah ya daraja ta hanyar halittar su da sifa da sigar da ba da ita aka saba samun mutane ba wa kallamtan nasa fil mahdi kuma kama mutane magana a tsimman goyo wa yukallimu nasa fil mahdi wa kahla ishfa' lana ila rabbika ala tara ma nahnu fihi ala tara ma qad balaghana فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم ي... ولن يغضب بعده مثله فأنما أبو حيان سيتي النبي عيسى عليه السلام سيبي كاو أزري با kaga su wa'incan kowa ya kawo dalilin da yasa ba zai iya zuwa gaban Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ba shi dai sai ce nafsi nafsi nafsi idhabu ila ghairi idhabu ila muhammadin ya zo da ƙarin sallallahu alaihi wa sallam fayatuna fayakuluna ya muhammad sai su zo akwai riwayar muslim da ta zo fayatuni in ji annabi sai su zo gurina sai su ce ya muhammad anta rasulullah wa khatamul anbiya wa ghafara allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ishfa' lana ila rabbik kai ne manzo kuma cikamakon annabawa Allah ya gafarta ma zunubanka na da da na gaba tun kana raye kai mana ceto gurin ubangiji ala tara ma nahnu fihi ala tara ma qad balagana fantalaka fa antaliqu ko sai in tafi fa ati tahta al'arshi in je karkashin al'arshin ubangiji subhanahu wa ta'ala tunda ubangiji ya zo gurin filin alkiyama kamar da ahlus sunna suka tabbatar da abin da Allah ya tabbatar da waja a rabbuka wal malaku saffan saffa ina fata an gane zuwa da ya dace da girman shi فأقع ساجدا لربي سي إن فاد أم أبنجدي ناس سجدا إن تروب أن الله كوي قارم عز وجل الواي البخاري ثم يفتح الله علي سننسي الله يمون ونفتحي أنا يسندني وأنا أبو وأن دابا سنشبا ويلهمني من محامده يمون وتؤينهم آه وتؤينهم إلهاما shine kimtsa min wasu kalmomi na yabo gare shi wanda da ban san da su ba wa husni thana'i alaihi da kalmomi na kyautata yabo a gare shi lam yuftahu li ahadin qabli ko lam yaftahu li ahadin qabli wanda bai taba sanar da wani daga cikin mutane kafin ni ba thumma yuqalu ya muhammadu irfa' ra'saka sal tu'ta washfa' tushaffa kaga a duniya Allah bai taba kiran shi da sunan shi ba a ruwaito mana haka ba amma anan ce ya muhammad kuma ranar alkiyama an ajiye alqabu a gefe an gane ko sai an gama hisabi tukunna taka sai ce ya kai muhammad ka ɗaga kanka roƙi abin da kake so za a baka washfa tu shaffa nemi ceton duk wanda kake so za a baka ceton shi za a baka belin shi farafa arfa'u ra'asi sai in ɗaga kaina fa aqulu in ce ya rabbi ummati ummati ya ubangiji na al'ummata al'ummata fa yuqalu ya muhammad adkhilil jannata min ummatika man la hisaba alayhi na'am zaka sai ce فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه kashigar daga cikin al'ummarka wanda ya zamba za a mai hisabi ba daga cikin wanda za su shiga aljanna bi ghairi hisabin wala azab to su wa innan min babil aymani ka shigar da su ta kofar dama min al abwabil janna wa hum shuraka'un nasi fi ma siwa dhalika min al abwab wa inda ba wannan ba daga cikin al'ummar ka to tare da sauran mutane za su shiga ta sauran kofofi amma wannan kofar ta dama ta keɓance daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama wa innan waɗanda la yarkuna wa la yastarquna ko ko la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wallazi nafsi biyadihi na rantsi da wanda raina ke hannun shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna ma baina misra'iha min masari'il janna ma baina misra'aini min masari'il janna lallai abin da ke tsakanin wato ainihin gefe biyu na ƙofofin aljanna daga gaɓaccen ƙofa ƙofa misali ƙofa dai wannan to daga nan design abin ga direshin ɗinta zuwa wannan direshin ɗin gefenta guda biyu tazarar da ke tsakani lakama baina makka ta wa hajar to ya kai tazarar da ke tsakanin garin makka da garin hajar wato hajar a wanda yake na ƙasar bahrain ba wai hajar ta garin madina ba akwai hajar a madina inda ake yin tulu ba nan ba auka ma bai na makka ta wa busra ko kuma cewa ya tsakanin makka da busra da ke yankin dimashq wanda tsakaninta da makka tafiyar wata ɗaya akan abin hawa kofa ɗaya haɗin kofa kawai tazarar da ke da tsakanin dama kofa zuwa hagun kofar to tafiyar wata ɗaya ne a saman abin hawa daga cikin kofofin aljanna waɗanda wato ainihin ana cewa guda takwas ne bal haka ya tabbata kofofin aljanna guda takwas ne Allah ta'ala ya datar da mu kuma ya sa mu rabauta ya zama na cikin 'yan aljanna to za mu bar shi haka duk da karatun ya zama a gurguje ne za mu tashi wa lahum shubhatun ukhra insha Allah